أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تاكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبر للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ولكم في ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تاكلون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أيمة الشيخ اذكري لنا بهذا المحضر والتعطي في نظرة تأتي لنا بالصبر أكرتم رجيا وجنا بايا هلسة أدم تنينا مني har ya koma taron jini ya koma tsoka har Allah ya haɗa shi wata halitta haka ta daban ya fitar da shi sannan Allah ta baraka wa ta'ala ya gaya mana shi ke sauko da ruwa daga sama idan ruwan ya sauko shi ke sa ya tabbata a cikin ƙasa da an tona rijiya sai a samu ruwa Allah ya ce wa inna ala zahabin bihi da qadirun in muna son mu raba ruwa da duniya sai mu tafiyar da shi ko da an tona ba za a samu ba Allah subhanahu wa ta'ala yake fa an sha'ala lahu mun halittar muku jannatin gadiyoni biyi da wannan ruwan sama da muke saukarwa mun ba ku gadiyoni min nahilin na dabinai wa anabin da ilaji kuma da dabino da inabi a kasar kawaki da arab su ne mafi yawan ‘ya'yan tasir larabawa shi dabino yana da wata musuliya wata ɗaya itace duniya ba su da ita wannan dabino da ya kuke gani an yi shi da sauran ƙasar da aka halitta a nabi adam alaihi salam sauran ƙasar da Allah ya halitta annabi Adamu da ita to sauran ƙasar da ta rage ba idan Adam da ita ba sai Allah ce to a iccen da bino da ita da haka idan ka kalli iccen da bino kai da kanka in ka kwana mai ido za ka ga ya kama da jikin mutum saboda ƙasar da aka yi annabi Adamu to sauran sai Allah ce to a bai da bino da ita da haka ɗan Adam ba ka raba shi da bino da bino ba ka raba shi da Adam saboda duk ƙasa guda ce to da dabino da inabi su ne mafi yawan ɗayan itacen larabawa inabi idan ka je saudiya musamman maka da madina za ka ga ana fito da shi cikin wasu akwatai na katako ana sai da shi shi inabi za a cika shi ne matsayin tirɗin katako ne za a yi akwati guda mai hude-hude to sai a zo a sai ma da shi riyal hamsin riyal talatin sai ku zo da shi ya wuce shi inabi ba matsala ba ne a saudiya amma nan Najeriya in kana son inabi sai ka ji dan nan yana da tsada amma sai yana da sauki to Allah ya ce mu ne muka halittar maku gadinonin da dino da gadinonin inabi daga albarkar ruwan sama lamun fawakihu kasira kuna da ababen marmari masu yawa fiha a cikin gadinonin nan wa min hata kurun sannan kuna ci da gawai na ƴaƴan itace shi da dino hawa hawa ne akwai musa akwai bana akwai kama rusa ɗanye wanda yake yana da ɗanyantaka to shi ake ce ma rusa ɗanyen da biyu yana da amfani da mai da iyaka da shi to akwai bana wanda shi kuma ya wuce ɗanye ya ma fara da ya yi dadada na alamu zai wuce bana kenan to akwai wanda yake kama shi kuma tam ya riga ya zama duki ya bushe ya yi ƙarfi idan rukar kake so idan bala kake so idan tauro kake so duka za ka same su a gane wata rana annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya tashi a gidan shi ga rana ta yi ana zuƙa rana madina irin tana daidai a yanzu annabi ya tashi ba abin da zai ci a gidan shi ya tambayi dakunan matan shi ba abinci annabi ya bincika ba abinci kuma ba azumi yake ba balle ya haƙuri sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi masallaci yana mai dogara da Allah duk abin da ya zafi magani ta Allah kai ma daga yanzu in ka buga ka buga ba tsaba ba hatsi ba kuɗin cewale ba yadda za a yi don Allah ka yi masallaci don Allah sai koyi da annabi hausawa ke karɓi abin da ya zafi magani ta Allah to ya annabi da ya gaba abin da za a ci ba ka so ai ba sai yi masallaci annabi na zuwa masallaci sai ya ɗauko sai da abubakar zaune cikin masallaci ya ɗauko sai da umar zaune cikin masallaci kuma lokacin sallah bai yi ba duk wanda ya zo goma na sahi sallah a zuhur ai ba lahiya tun goma na sahi ka ga mutum zaune wai wai tana a zuhur yake goma ma sha ɗaya sha biyu ɗaya biyu awa hudu ranar ba ɗaya manzo Allah ya ce a abubakar ya ce na'am umar ya ce na'am me ya yi fara ku daga gidajen ku yanzu da sani sai na baka ce ya rasulallah na buga na buga ba abin da za a ci gidana sai na yi wajen Allah na yi masallaci sai na umar kai ne fito da kai daga gida ya ce na buga na buga ba abin da za a ci na yi masallaci manzo Allah ya ce wallazi nafsi bi yadihi ma akhrajani min dari illa al-jur na rantsi da wanda ya aiko ni ta gaskiya ni ma ba abin da ya rago da ni daga gidana na yi masallaci ba wa kanyin ma kai yanzu na maka ba kana abin da zaka yi ina na gani kai kuma ya ce ina na gani annabi ya ce ni ba ban shi annabi ya ce to da mu ta zaman jiran azur kuma sauran awa hudu ku tashi ka kama mun kwafi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shige tsakanin sirna abubakar da sirna umar ya alawa sirna abubakar hannun shi na dama ya lakamo shi ya alawa sirna umar hannun hagu ya lakamo shi sai yana cewa haka za na haya wa haka za na mutu wa haka za na hushar haka za mu rayu mu uku abokan juna in mutuwar mu ta zo ɗaurɓuran mu guda uku wuri guda za a gansu in ranar tashi kiyama ta zo mu uku za a tare in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi bai ci mulki da su ko ina ba sai gidan Abu Ayyub al-Ansari ko da yazo gidan Abu Ayyub al-Ansari sai ya tarar bainar ya fita amma Ummu Ayyub ita tana gidan mata Abu Ayyub al-Ansari sai ta tafi manzan Allah sai ta kai yau mun yi kowa manyan baki ga dinnan annabi muhammadu gidanmu yau da abokan shi abubakar da umar marhaban bikum marhaban bikum tana marhaba marhaba wai sai ka je madina ɗayan nan sa da zaka yi suna marhaba marhaba fi da hayatuna ya ga wasan abuwa in ka biyo titi ɗayan madina zaka yi suna marhaba marhaba marhaba wai mana mutuntawa da tsoron annabi amma su da lafiya suka so ka sai ko ka sai turare ko ka sai tasbi ko ka sai wani abu sai sa marhaba marhaba marhaba hajji hajji marhaba wai suna maraba da kai sun tuna yadda su ke ma annabi to ita ma mata umma yuba sai tana marhaba marhaba muna da manyan baki ta kai annabi sai inuwar dalilin ta aji sai ta ɗauko ruwa masu sanyi ta kai ma maza Allah ta ɗaya rota ɗanyen dalilu ta ɗaya bana jan dalilu sannan ta ɗaya tamar na dalilu ta kai wa mazan Allah ta ce to wannan a ɗan fara kafin ba gida ya zo mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji daɗi ya ce ta aike wa mayu wa cikin su sai gama da yawa ga rutsamu ga balamu ga tamu ga ruwa mai sanyi annabi ya ce sun malatu tsarin na yau mai idan halin nari irin wata ni'imar in Allah ba mu ita a duniya in ya mutu sai a mai misalin ta ga ruwan sanyi ga dabino busasshe ga banahu kuma ga wutsan ka ya iya yawa sai ta aika ba abu ayu abu ayu sai ma duk ta aika ta ce ga manzon Allah gidanmu yana ganin manzon Allah ya kai da annabi yau duka ku ya ɗaki ya ɗauko sandame ya wuta annabi ya ce ka ayan ga mai ciki ka ayan ga mai ciki da mai shayarwa ma'ana an san hadimi da hidima ne mana akwai shawa kai bako ka ga ya yi doka amma ya zama ba wajen ka yi ba eh ita wanda ka san yanzu zamani ya lalace yawa zamani ya lalace sai an tantance shi wanda ya ɗauko kan shin bakon ya kabila ko abin da zai ba bakon ya kabila eh abin ka to shi abu ayyuba da ya gaisa da annabi sai ya ɗauko wuka manzo Allah ya ce ya aba ayyub kakka yanka mai shayarwa kuma ka a yanka mai ciki a samu ne wanda take gurguma a yanka yace an gama ya rasulullah abu ayyuba ya samu wata ƙarfin tunkiya ba mai ciki ba ba mai shayarwa ba ya yanke masu annabi yace ma umma ayyub sai sarki kowa iya mata garin nan tashi koya wa annabi mata kaje in gama hede raguna yake a ɗero ƴaƴan kayan miya kayan gwari a yi wa annabi miya tattasai da tumatiri da albasa a haɗa wa annabi muhammad miya kuma a yi mai mata da ya yanke wannan tunkiya dabban yanka ya heɗe ya kasa wuta ya kasa nan ta take a nan ce kamar kan tare da suna ƴan awoyi kaɗan awayu har rago ya gaba yadda kasar ragon nan ya ya kawo ma annabi ga sassan rago annabi akwai tausayi annabi ayyukan rahmatun albaniya sai maza na ya ce abuwayu ya ce na'am ya ce a samu ƙaton kwano aka samu ya ce mata na tara wanda da hikima ba su da komi yunwa suka ji a datsa masu wangana mai mana ne wangana sadiya ne wangana hasan ne wangana sai da aisha ne annabi ya datsa masu mana kaji da ake samun duniya ba ka samu duniya ba ka canje daga gaske ba ke ta ka zo gida kana gyatsa kana mu gyara ka wadatanci bai da kyau annabi ya sa aka yi guntu tara sai ka to fatimatu bintu muhammad ita ma ba ta da abinci mijin ta amin bai da abinci hasan da wani ga alama yi masu gaji kuma a yanka annabi bayan ya yanka ya ba harimi ya ce maza maza a gaya wa mata gida annabi yau rahama ta sauka gida abu ayu da lafiyari ga shaida su gani kowa an da mai a waza da rewu da kike su je su kuma su ji daɗi har gidan sai da fa'ima manzon Allah bai ga wacin nama ba sai ga mata ta turu da zane zaninta da miyar kamalar ta ta kamewa. Tana ƙanshi an zuba ƙasa na nama shi, maza Allah da ya ci masa, ya ci nama, ya sha ruwa, ya ci da biyu sai wace na kuka. Abuwan bai ce an zuwa lafi an na kuka, ya ce na tashi ina jin yunwa. Amma yanzu ga shi na ci nama, na ji masa na ji da biyu na sha ruwa na ƙoshi kukan da kaga ina yi ثم لتسألن يومئذ عن النعيم Allah ya yi rantsuwa da zafin shi duk jin daɗin da Allah ya baka duniya in ka je lahira sai an ma hisabi manzo Allah ya ce ko inuwa kan shiga ko inuwa ita kan shiga ana rana kan ji iska mai sanyi ya yi huu kaɗan ji sanyi sanyi mai daɗi to lahira sai Allah ya ce ranar kaza ga watan kaza a shekarar kaza ka shiga inuwa ni Allah ni ya ba wannan sanyi ka gode min sai ka Allah ai da zai zai dace alhamdulillah Allah zai ce ranar kaza ga wata kaza na ba ka gumu da kosai na kuna baki a kai Allah ai na ce alhamdulillah to Allah dai ya ce duk abin da ya ma ni'ima sai ya tambaye ka to Allah subhanahu wata'ala shine ya halitta muna gajironi na dabiyo da inabi sannan ya ba mu ƴaƴan itace masu yawa sannan ya ba mu dama mu ci su sai fan waje ta lokacin bazara da lokacin sanyi wani ta ana shi da wasan Allah ya ce mu ne muka halittu wata itaciya wanda ake ce ma iccen zaituni shi iccen zaituni to ɗiyan zaituni mansu ana yin miya da shi Allah ya ce to wa'an sha'ana shagartar mu ne muka halittu wata itaciya ta farudu wadda ke fitowa min ƙuri sina a wajen dutsen ƙuri sina ita na mai albarka. Tambutu tana fitowa har ta fitar fituhun da mai idan ita ke girma ya iya to tambutu fituhun tana tsirar da mai man zaitun. Kuma ana sai da shi a Saidaliya Islamiyya duk kan yake ce a baka ma'u zaitun man zaitun zaitun za a baka shi. idan wannan kana ciwo ko ya daɗe ka ɗiga man zaitun nan take zai buɗe. To tana fitar da man zaitun wasu bagin da miya lil'ajilin ga masu cin abinci. Shi man zaitun ana yin miya da shi, laraba suna yin miya da shi, yusufa'ul lukumatu ana lume loma ciki da ita noma idan ka datso loma ton shinkafa, to sai a tsoma ta cikin miya irin miyar alayyahu miyar kuka miyar yaudi miyar agushi miyar karkashi miyar ayaro miyar shuwaka duk su san yau ya ce to ku daure ku rika sauka duk suna da amfani irin wanda yanayi da ake a daure a rika cin biyoyi shi da Allah ya ce ya fitar da iccen zaituni wanda yake yana fitar da mai man da yake yana da amfani ga miya ta gida wa sirgin da miya lil'ajiri ga masu cin abinci ai idamun ana yin miya yusufikun lukumata ko yusufakun lukumata ana lume loma bigan hafi a nutsar da lomar tuwo a cikin kwanan miya sai da daɗi wa kuwa sai shi ne zaitun zaitun zaitun zaitun laraba na amfani da shi wajen tsoma gurasa ka san gurasa ana yi tun alkama to suna ce mata mara lalle burodi mara lalle gurasa ke nan to idan aka tutsuri gurasa sai a tsoma cikin man zaitun sai ya lonsa ce sai ya lalle sai a je ma gaba shi in ji Allah ta'ala to Allah ya ce shi wannan biya Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta muna itace wanda yake suna fitowa daga dutsen kurisiya suna fitar da man zaitun sannan suna fitar da biya wanda ke kan abinci da ita. Allah ce ba nan muka tsaya ba bayan mun yi galina ta dabino da galina ta inabi wa inna lakum la'ibratan kuna da wa'azantuwa fil an'am a cikin dabbobin gida dabbobin jin daɗi. Allah ya ce afala ayyun zurura ila al-ibli kayfa khuliqat ko kalli raƙumi ya Allah ya raƙumi. Raƙumi da kake gani ikon Allah ne. Yana iya wata guda bai sha ruwa ba. Shi raƙumi shi yasa ake ce mai safinatu sahara jirgin ruwa na dokar daji. Yadda kasar jirgin ruwa na yawo kamar ruwa bai rufe ba. Shi ma raƙumi ya shiga cikin sahara yana iya zafi uku an sati hudu ba ruwa ko bai mutu ba to Allah yake kuna da wa'azantuwa fil an'am a cikin dabbobin jin daɗi mu muka halittar muku raƙumi da taguwa mu muka halittar muku sa da shanuwa mu muka halittar muku rago da tunkiya mu muka halittar muku bunturu da akuya sun mun halittar su guda takwas samaniyatu azwajin min al-sahl ithnayn wa min al-ma'd ithnayn to mun halicce su don su zama wa'azi gare ku shi ne Allah tabaraka wa ta'ala yace wayannan dabbobi da muka halitta akwai wa'azin wa'azi cikin su ta'tadiruna biha wanda za ku azantu da ita na farko nafsiku muna shayar da ku mimma fi buquniha daga abin da ke cikin cikin ta in ba ikon Allah ba a ce farin nono ya fito cikin dabba من بين فرد ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ga tumbi ga jini tsakanin tumbi da jini Allah ya tace nono bari kindirmo mai daɗi mai ƙarni ya fito da shi in ba Allah ba wa kai da wannan da ka zo ga hatsa ka tada ka tada sai ka tsar tsar tsar nono na fitowa fari tan to daga ni Allah ya nono ya yi shi daga tumbi da jini min bayni fardi wa dami tsakanin tumbi da jini to nan ne Allah ka halitta labanan khalifan sa'igan li sharibi sai Allah ya maka nono to Allah da ka iya yin nono daga cikin hansa ya kamata ka san Allah to shi ne Allah ta'ala ya ce akwai ayoyi wanda yake ya kamata mu azantu da su bayan mun fitar muku nono daga cikin dabbobi ولكم فيها منافع كثيرة أفي أنفاني بيجوا أشكين دبوبي أي لكم في الحيوانات منافع كنا أنفاني بيجوا أشكين دبوبي من الأصواب كما كان الدبوبي إذا أقول يقول فيك يا إذا كان يجي يا سأساوني إنما لا يكيوا أنا تابرني أنا يقول سيني أنا كافي كافي to hausa sun yi wata magana suka ce nake nake daɗi goma ko to ni ake yi da sharuwa ka ga namanta ana cin namanta naman sharuwa na farko ya ake yi shi ana ci ne to ci wani irin ci ana iya a dafa shi cikin tukunya ana iya a gasa shi saman waya ta masu gashin nama sannan ana iya soya shi cikin tukunya wanda suna ne nama a dama a gaza a soya kuma a yi duk suna ne nama sannan ƙashin sharuwa ya ke yi shi ana yin farfesu da shi sannan ana ali da shi in ya kuce ya koma kalmar ta ko ya koma busasshe to ana yin wata halitta ana kalmar ta kuce sannan kayan ciki ana magani da su irin tumbi irin anta irin zuciya akwai abubuwa na taimako da ake haɗawa sannan shi ƙirgin ana shi ne akwai masu cin ƙirgin dabba sannan shi kajin yana zama tashi da shi da tsari sannan ƙaho ana ƙaho da shi in ba ka da lahiya wanda wai ta gaji sun ce a kawo ƙawansa wannan ƙawar da shi za a yi maka magani sannan ana nan ɗaki da ƙaho sannan mi kuma wannan kohoton na dabba ya ke yi da shi ana yin gamsa shi shi wannan kohoton na nasa da shanuwa ana gamsa shi sai mi ɓargonta ɓargon ya ke yi shi ɓargo idan mutum ya samu matsalar kariya ana amfani da nan ɓargo a shafa mai inda ya ce ta ga ya saurin wani ba to dai kun ji Allah ya ta akwai amfani da yawa mun ɗauki shago a ita kaɗai kun ji amfani da jikin ta to da za ka samu amfanin da ke cikin raƙumi sai ka mutu fitsarin raƙumi idan kana son shi ba ka ba typhoid har abada in kana son fitsarin raƙumi ba ka ba typhoid ba ka ba malaria ba ka ba wannan rashin lafiya kawai kuma Allah zai dauke ba shi sannan ka raƙumi ka sa a kirku a ɗebo maki a dafa shi a dafa shi in yi tafasa a tsaya ruwa ka sha za ka samu lafiyar da ko ta da kaje ba za ka same ta to shi ne Allah ta'ala ya ce to ni dai na ga ku wa inna lakum la ibra akwai wa'azi gare ku fil an'am a cikin dabbobin jin daɗi raƙuma da shanu da tuwaki nasiku muna shayar da ku allawana nono min ma fi hutu ne ha daga cikin cikin dabbobin nan wa lakum manafi'u kathira kuna da amfani mai yawa fi ha a cikin jikin dabbobin nan min al-aswab gadi da irin gashin rago da tunkiya a ƙasar Algeria suna kiyon wasu irin awaki da tumakin da yake idan aka sa wani injin aka yanke gashin ana yin manyan riguna masu tsada da wannan gashi wa ghairi zalika da wani wannan wa min hata kulun sannan kuna cin naman amfani gare ku wa ta'kuluna min albaniha sannan nonon ana cin nono ya ake cin nono nono raƙumi idan aka yi daga cikin shi idan aka yi tukuri ɗin shi shi tukuri ai naman raƙumi ne to idan ka cika jikin ka da shi nono raƙuma da shi aka yi tukuri idan ka cika jika da yau ka ci uku ba ka da matsalar yunwa da ka ji wuya sai ka wallo tukuri sai ka cika haɗa da dabino sai ka ji kayan garo ka samu lafiya dan haka ana cin nono in ya zama tukuri sana'ara shan nono in na ruwa ne ke cirmo sana'ara ce na wa alaiha wa alal kulki tuhmalun Allah ya ce muna ɗaukar ku alaiha akan dabbobin nan irin raƙuma da tagoni da dakai da alfadarai sannan muna ɗaukar ku a cikin jirgin ruwa idan a wasu asabar in kuna da buƙatar tafiya filbari a sarari tarkabu da ilimi sai ku haura wani wai da a wasu asabar in kuna da bukatar tafiya a ruwa targabu na al-subur sai ku hau jirgin ruwa kuma Allah ya kai
ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل حقا عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين
شيخ الإسلام
شيخ الإسلام وتعالى الأنام مولانا الشيخ ابراهيم يس رضي الله عنه yace kullu suratin makkiya duk surar da baka ta sauka la budda an yi zakara fi haqisa sun anbiya dole ne sai an yi labarin annabawa a cikin ta wa zalika dalilin da yasa ake karanta labarin annabawa ya tasalla annabi dan annabi ya ɗebe damuwa bi ta kazibi rusul qablahu yaji cewa an karyata annaba da su daga baki wani ulama ala makka ya sanar da mutanen makka annabun sayyidul da sanzu za a halaka su kama halaka makka da rusul qablahum kamar wanda ya kamar yadda wanda ya karyata annaba da manzanni ya gabace su
sai ku gyara mana kun sai da ake taba kun sai ku raba mana hankali ba
ولقد أرسلنا روحا مرايكو النبي روح farkon annabawa da manzanni ila qaumihi zuwa ga mutanen shi faqala sai annabi Nuhu yake ya qaumi ibudullah ya ku mutane na ku bauta ma Allah ay ati'u ku bi Allah wa wahidu ku kadaita Allah ma lakum min ilahin ghayruhu ba ku da abun bauta ma da gaskiya in ba Allah ba afala tattaqun ba za ku ji tsoron Allah ba ya kamata ku ji tsoron azaba Allah in kun bauta wa wurin Allah. Fasalar malau, sai wasu jama'a daga cikin manyan gari suka ce, Allah zai na kafaru wanda suka yi gafurci min kaunihi daga mutanen annabi Nuhu suka ce wa mabiyansu, kashe da ku da Nuhu, ku iya kan ku da Nuhu, ba haza Nuhu ba wani bane illa basharun mithlukum mutum ne kawai irin ku Nuhu hada wannan Nuhu laisa bi nabiyyin da ba nabin Allah bane inna ma huwa basharu mun dai gano mutum ne ba annabin Allah ba kuma mun gano yuridu an yatafassala alaikum yana son a ce ya fi da an ya kuna matbu'an ya zama duk shi ake bi wa antum atba'uhu ku kuma kun take bai baya walau sha Allah da Allah ya ga dama Allah ya ubada ghairuhu da Allah bai su abota ma wani sai shi ai ba da adam zai aiko ba la anzala malaika sai ya sauko da malaiku masu girma la bashar ba dan adam ba amma dole kun ga an tsaya ga aiko mutum to ba daga Allah bane shubahat iblis wannan rikici ne shi dan awwalu shubahatin farkon rikicin da shi ne ya kawo duniya da Allah ya ce wa mala'iku usjudu li adam fi ma na da adam sujada sai shi dan yace ana khairun minhu ni ba da ni ba ni na da adam ba da ni ba daka wai yayi kiyasi ne ma'ududin nas tare da ga nas fadalla sai ya bari menene nas nasi Allah ya ce ai ma adam sujada wai ta ai ma adam sujada Allah ta an samu nasi to kasa sai ƙirsa shin da ƙasa da wuta wani ne ta ai wuta ta ne ƙasa ta ga yayi kiyasa ya mannar fasalla sai ya bace kana min haƙƙi abin da ya dace ga shedan an yamta zina amran Allah ya faƙas tun da Allah jalla jalaluhu ya ce ai annabi Adamu bidara ya faɗi ya bidara walakin sai da rashin arziki nazara anna aslahu min al-nuri sai ya ga wai shi daga haske yake wasu adam min al-zulmat shi ko annabi adam daga duhu aka yi wan nuru khairun min al-zulmat haske ya fito daga ya fito wannan da kuma sai ya diba annahu makaza ya ta'abbadu ya dade wajen Allah yana bauta kaza min zamani shekaru dubban dubbai na zamani Adamu kuma yau aka yi shi fa huwa khairun min hada lalle ya yi wanga allazi yukhlika min tin wanda da kasa aka yi shi al yawma yau aka yi shi ko ibada ke fara fam ta'ala fam ta'ala sai ce ba a sujada da yake ba ai a ce da Allah ya yi fara'ina sai Allah ya ale shi wani da Allah ya ci a gure shi wata iya ya yi rashin arziki ta kawo ta lafa a da ta fada abadan shedan ya yi rashin arzikin da ba arziki ba ya ta abada Allah ya tsaye wannan tilka tazar tilka shoha wannan rikicin bai wuce ba a cikin mutane har yau farkon annabawa annabi ne to mutane dai sai suka kiyasi irin na shedan suka ce ma hada wannan bai zama ba illa basharun mithlukum mutum ne irin ku bai kamata ya zama annabi ba saboda yana mutum da Allah na so ka abota wa wani sai da sai ya aiko da mala'ika da Allah ya aiko da mala'iku to da sai ku bi wanda ya aiko na'am kafirai suka ce magana haka ne al mala'ikatu humul kamilun mala'iku su suna da kamala mun yadda da su yastahiquna an yakunu rusulallah suna iya yi da sakon Allah wa amma al-bashar amma dan adam fala bai ya yi da sabon Allah sai wai ce ma a tadda hamakati amma kafirai ba wawaye ga wasu ya na da hijara suna bauta ma duki alhijaratu ta sayi uluhiyya yanzu duki ya kamata ya zama Allah ha abota bai wa huwa zama Allah a gaban min risala ya ga wannan cikin ba wal bashar shi ko dan adam a kamar ma halak Allah shi ya ta halitta Allah girma a ce wai lam yastahiqa an yakuna rasulun bai kamata ya zama san Allah ba dina zalimin amma a nasu lissafi juna suka ce ma ina da hada mu ba mu taɓa jin irin wannan ba a ce wai Allah ya aiko mutum mutum aka aikowa ga mutane ma ina da hada ba mu taɓa jin labarin irin wannan ba fi ba ina a cikin iyayenmu al'awwali da na farkon farko saboda annabi nuhu shi ne farkon manzo zuwa ga mutane suka ce mu ba mu taɓa jin an aiko mutum ga mutane ba da haka in huwa nuhu bai zama ba illa rajul mun gane mutum ne bihi jinnatu yana da tabuwa da hauka a cikin kene ba dan yana da tabuwa da hauka ba bai ce wa Allah ya kushi fata rabbu bihi kujara kujara lokacin halakar shi hatta hayyin har ya mutu mu huta da shi amma nuhu ba haukaci ne ba ya da hankali
قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاحلق فيها فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين
قال نوح annabi Nuhu alaihi salam lokacin da ya ga kafurai sun ture sun ce ba manzon Allah ba ne ina haza illa bashar mithlukum yuridu an yatafaddala alaikum sannan ba su tsaya nan ba sun ce rajulun bihi jinnatun mutum ne wanda yake yana da takuwa yana da hauka qal sai annabi Nuhu ya ce rabbi ya ubangiji na kana jina da miyagun bayinka unsurni alaihim ka taimake ni akan wayannan miyagun bayi bima kazzabun saboda sun karyata ni shine bi sababi takzibihim iyaya saboda karyata ni da suke yi bayan su wani kawo Allah ina so ka halaka min su rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin tayyar qala ta'ala sai Allah yake mujibar du'a'ahu yana mai karɓa kiran annabi Nuhu ya ce ba a wahaina ilai sai muka aiko ma annabi Nuhu alaihi salam muka ce annabi Nuhu tun da kana so a halakar da mutanenka to ga magani ga mafita anis na'il fulka ka je ka aiwatar da jirgin ruwa ka je ka sassaka jirgin ruwa bi a ayunina da kulawanmu bi mar'amina a magananmu wa yubzina da tsarinmu wa wahayina kuma mu za mu yi maka wahayi mu gaya maka yadda ake yin jirgin ruwa fai za ja amurna idan lamarinmu ya zo bi ihlakim sanda za mu halakar da wayannan miyagun bayi dan za mu sako ruwan tufana duk su nemi duniya baki daya sai zama duk wanda ba cikin jirgin ka ba ya halaka wa farat tanur idan tanda ta mai tuyan masa kaga ta fara bulbulowa da ruwa to alamun tufana kenan sanda annabi Nuhu alayhi salam yayi wannan addu'a sai Allah ya ce je shirka itace da ya je suka itace itacen nan Allah ya yi ta kula da su Allah ya yi ta kula da su sai da suka shekara ɗari idan ka diba a ra'isul majalis wa muntakabin nafa'is za ka ji a wata ruwaya itacen annabi Nuhu shekara su ɗari a wata ruwaya shekara goma a wata ruwaya karama mu'jiza ya nuna cikin shekara guda nan take dai Allah ya sa ya dasa itace da itacen suka girma aka samu manyan falankai sai aka ce to a zo a fara sassaka jirgi to sai mutanen na wucewa suna mai izgini suna cewa ba'ada an kunta nabiyan asbahata najjaran bayan da ka ce kai annabin Allah ne wai Allah ya aiko ka yau kuma an dawo kayanka sai ce in tasharu minna fa'inna naskharu minkum kama taskharun in iskili kuke mana kuna ce mai kayanta za mu rama akwai ranar kefin lanci lanta rigar mai gari ta face ko to nan ba kyau da haka ni ma kuna man dariya wai da ni annabi ne amma yanzu na dawo kayanta nuhu kayanta nuhu to kuna kare kayanta nake in ni gama sassaka jirgi na na gyara an ka sako rufana ko kun ce dauke ku Allah ya bani dauka to Allah ya ce ranar da ruwan tufana za su zo alama idan ka ji an ce ana tuyan masa ka saka ka'idar tanda a zuba mata mai in yayi zafi a zuba kullu in aka zuba kullu ya zama masa in rabi ya soya a ta ba ka masa take ba to idan ka ga an zo cikin tanda sai aka ga ruwa na ƙulƙulwa da kansu ba magana a zuba mai ba ko a zuba ƙullu a mai tandan masa ta cire masa kafin ta ɗauko mai tayayya ba kawai sai cikin ruwa na to a gaya maka ba kyau yi saurin yi maza ka sai ka tasar majirgin ga duniya za a nuna kenan to shine wasu suna cikin tuyan masa sai suka ga ruwa na bulbulwa cikin tandasi sai ana la wallahi gidan suwa ne ana tuya mata sai ga ruwa cikin tanda sai aka ce mu je kallo an je kallo sai aka ce la suwa gidan suwa ne tanda su ga ruwa don sun bulbulu sai aka ce mu je can sai aka ce la su ma wa'in ga makwabtan ga ruwa nan sun bulbulu cikin tanda su sai labari ya gabe gari yau ga ruwa na bulbuluwa cikin tanda tanda da an kisa wuta tanda da an kisa wuta in ruwan za su gurguru ai sai sun wuce wuta sannan su kai ga tanda ya kai sun ka wuce wuta sun ka fada wa tanda sun ka gurguru to ashe ruwan bala'i ne to da Allah ya bayyana da wannan alama ga annabi Nuhu wa farat tanur tanda ta masu tuyan masa ta bulbulo da ruwa wa kana zalika alamatan linuh wannan alama ce ga annabi Nuhu na cewa lokaci yayi To lokacin da ruwa suka ƙulƙulo daga tanda sai muka ce ma annabi Nuhu fa idza jaa amruna idan ka ga lamarin mu ya zo na harkar da mutananka wa fara tanur tanda ta fara zubo da ruwa fasluk fiha min kulli zawjayn ithnayn fasluk fiha ka rika shekau da namiji da mace fiha a cikin jirgin ruwan nan ainihin kulle alwa'i ma ko wani nau'i na mutane na dabbobi na tsuntsaye na namun daji to uslub min kulle zauje ne ko wani daga namiji da macen shi to uslub fiha ka rika jefawa a cikin dindinka ma'ana a ɗauko ta da shanu a ka a ɗauko rago da tunkiya a ka a ɗauko musu da akuya a ka a ɗauko namiji da mace a ka sannan su ma ƙwari da tsuntsaye a ɗauko namiji da mace Allah ya ce fasluk min kulli zaujaini duk abin da an nau'i biyu to ka ɗauko isnai abu guda biyu fiha ka sa a cikin jirgin nan naka to sai Allah ya tara ma annabi ruhu duk dabbobin gida da dabbobin daji suka yi tururuwa suka haɗu idan ya jefa hannun dama sai ya ɗauko namiji in ya jefa hannun hagu ikon Allah sai ya ɗauko mace Da haka da ya jefa hannun dama sai bisa kan namiji in ya jefa hannun hagu sai saman mace haka ya yi ta yi har ya tara su gaba ɗaya Allah ya ce ka ɗauki nau'i biyu ka sa a cikin jirgin ruwa wa a halaka sannan ka haɗa da iyalanka matanka da 'ya'yanka illa man sabaka alaihi alqawlu minhu sai wanda zance na halaka ya riga gare shi cewa kafuri ne irin kana'an da mata annabi nuhu wanda yake ana ce mata wa'ila ita ma ƴan wuta ce to duk dai wanda yake ma- zance bai riga gare shi ba ka sa cikin jirgin nan ka sanya nau'i biyu nau'i biyu a cikin jirgin nan naka wa halaka ka hada da iyalanka iyalan gidanka matanka da yayanka illa man sabaka alaihi alqawlu minhu sai wanda zancen halaka ya riga gare shi man kana kafiran wanda ya riga ya zama kafuri ba alƙawalin rahama tsakanin shi da Allah kaza waje ta yi kafira kamar mata annabi nuhu wanda ta yi kafurci sunanta wahiratu wahiyar wawanadihi da ɗanai alkafir kafiri sunan shi kana'an saɓanin samu da hamu da ya fito ɗiyan annabin Allah ne ko duk sun imani to sai ya ɗauki wa'annan ɗiyan nasu guda uku da su da matansu a suran hurin Allah na cewa wa man aman duk wanda ma yi imani ko ba matanka ba ko ma ɗanka ba in ya yi imani da kai a sa cikin jirgin Allah ya ce wa ma amana ma'ahu illa qalil a suratu hud Allah ya ce wanda suka yi imani da annabi Nuhu ba su da yawa yan kadan ne ba su wuce mutum shi da ba Allah ta'ala ya ce ka shigar da iyalanka sai wanda zance na halaka ya riga gare shi amma ga wani sharadi wala tuhaibni ka shaidin kada yi man magana fi sabila zalamu a cikin wanda suka yi kafirci duk wanda yake ya zama kafiri bai yi imani ba to kake yi magana shi innahu su wanda suka yi kafirci mugrabun za mu rufe za mu rufe su a cikin gulbin tufana bai za su tawaita idan ka daidaitu anta kai annabi nuhu alaihi salam wa man ma'aka da wanda an tare da kai na matanka da 'ya'yanka da wanda ya yi imani da kai idan kun daidaitu alal fulki akan jirgin ruwa to ga addu'a shiga jirgin ruwa fa kulka ce alhamdulillah yabo ya tabbata ga Allah allazi najjana wanda ya tsere da mu min alqawmi zalimin daga mutanen da suka yi zalunci suka kafurce ma Allah suka kafurce ma annabin Allah annabi Nuh wa kul kace inda nuzulika min alfulki sanda aka kwace watannin da za a yi annabi nuhu alaihi salam ya shiga a cikin jirgin nan nashi a cikin muharram ranar goma ga watan muharram ranar ashura ranar ne annabi nuhu ya shiga cikin jirgin ruwa tun da ya shiga cikin jirgin ruwan nan a watan muharram yana ciki safar rabi'ul awwal rabi'u tsani jumada awal jumada tsani rajab sai rajab sannan Allah ya tserar da annabi nuhu daga wannan bala'i wasu malamai suka ce a'a jirgin na annabi nuhu ya tashi ne a cikin watan rajab rajab sha'aban ramadan shawwal zulqa'da zulhajji muharram ranar ashura ranar ne Allah ya tserar da annabi nuhu ruwa sai jirgi ya tsaya aka kafar da wannan gurbin na dubana sannan jirgin ya samu tsayawa akan dukin juji to kaga ashe ba wata guda bane ba wata biyu bane kusan wata bakwai ana cikin jirgi duk duniya ta cika da ruwa ta lume gabas yamma kudu arewa sama ƙasa inda ka diba duniya ruwa ne jirgin annabi ruhu shi ɗaya a ɗauke da bil'adama ƙasa namun daji tsakiya mutane sama tsuntsaye amma in ban da jirgin annabi ruhu duk duniya gaba ɗaya ta nuni to Allah ta'ala ya ce idan mun kwashe wata bakwai mun gama jaraba da muka shirya yi to ga addu'a wa qul ka ce inda nuzulika sanda za ka sauka minan fulki daga jirgin ruwa saboda watan muharram ya kama yau goma ga watan ashura ga addu'a ta ce rabbi ya ubangiji an zilni ka saukar da ni munzalan wajen sauka mubarakan mai albarka wa anta Allah kai ne khairul munzilin fiyayyen masu saukarwa inna fi zalika a cikin wannan labari na annabi nuhu da labarin jirgin annabi nuhu da hana kafuran duk duniya da gurbin tufana la ayatin akwai ayoyi dilalatin masu ishara ala qudratillah akan ikon Allah wa in kunna lalle mun zamo lamubtalin masu jarraba mutanen annabi Nuhu saboda mun aiko shi wajen su sun kafurce mai mu ko mun halakar da su
ثم أنشأنا من بعدهم قولا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون صدق الله العظيم
Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da labarin annabi Nuhu da irin ansar da kafirai suka bashi da kuma irin yadda Allah ya halakar da su da sako musu ruwan tufan da kuma yadda Allah ya tserar da annabi Nuhu alaihi salam da shi da iyalan shi da wayanda suka yi imani da shi sun ma shana sai muka sake halittar ƙarnan wata al'umma ko wasu mutane akari da na daban min ba'dihim bayan mun halakar da mutanen annabi no wayanda mutane ne muka sake halitta a yanzu ko ma'ad su ne adawa faru sanna fihim rasulan sai muka aiko musu manzo minhum mutum irin su mai suna hud ani hudullah muka ce ku bauta ma Allah ya ku adawa ma lakum min ilahin ghayruhu ba ku da abun bauta ma da gaskiya in ba Allah ba afala tattaqun yanzu ba za ku ji tsoron azaba Allah ba da'awatuhum wahida addu'a a kiran annabawa iri guda ne bale hada dan haka man kazzaba bi wahidin wanda ya karyata annabi guda faqad kazzaba bil jami' shi ya karyata annabawa Allah alhamdulillah sai ne za mu tsaya ku da bai da an da za ku bashi ana ne muka zo karshen karatu mu ne yau abin da muka faɗi dai Allah ba mu ladan shi kuskuren da muka yi Allah ka furta mu Allah ba mu albarkar Qur'ani da wata Ramadan Allah sai ga mu daga cikin wani dakiyar ta Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da zama lafiya Allah tsare mana imanin mu Allah tsare mana kasan mu Allah ya jaddada mu a gaba Allah ya saukata alkhairi ya saukata albarka mu yawa a cikin ta marasa lafiyar mu na gida da lafiya ta Allah ya ba su lafiya kuma da gida lafiya Allah ya kara mana Allah ya gafarta mana ya gafarta wa iyayenmu da malamanmu da shekunanmu Allah ya sa aljanna ita ce makomanmu da mu da su baki daya fatiha ma salatu fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم